يشاء والله واسع عليم wato bayan da aka gama kawo wa'annan kissoshin da nuna ikon Allah subhanahu wata'ala bisa sake halittar bayi sai aka kawo ko me ake so bayin su aikata domin wakacin da Allah ya maida su wakacin da suka koma ga Allah me su ga abin da zai amfane su in an faɗa musu ga abin da zai amfane su a sannan suka tsaya suka aikata to sai su samu abin da zai amfane su masalu sifati na faƙatin da zai na yin fiƙona amalahun yanda za a kwatanta irin ciyarwar da masu ci da dukiyoyinsu suke yi fi sabilillahi a dan taimakawa addinin Allah ai da'ati a cikin bin Allah ai wajibatan au mandubatan wato bin na Allah halin kasancewa ta wadda take wajiba ko wadda take mandubiya fayash balul jihada shi yasa ciyar wannan dan taimakawa addinin Allah ya hada da ciyarwa ga fita yaƙi don a yaƙi kafirai don tabbatar da ɗaukakar musulunci ya hada da neman ilimi ya hada da haji ya hada da yalwatawa ga iyali da wani wannan duk wannan in dai ba waye dan Allah ko ga abin da yake ciyarwa ga iyalin nasa in ya zama yana yi ne dan Allah da duban Allah cewa Allah ne fa ya ce ya kula da su Allah ne ya ce kai ya tozarta su to sai ya zama ibada ce yake ibada ce yake shi yasa malamai suke cewa bambanci tsakanin wanda yake masani da wanda yake ba masani ba shi masani kokari yake wajen tsayawa ya gyara niyyarsa ya gyara manufarsa a duk abin da zai sai zama duk abin da zai yi lada ake rubuta masa amma wanda yake jahili shi sai ringa abu da yawa kawai dan zarar san rai cewa zuciyarsa dai haka take so baya tsayawa ya gyara niyyarsa kuma malamai a nan ne suke cewa ma ai mutum wato abu ɗaya ya iya yinsa da niyoyi masu yawa na alheri sai zamo koda bai samu aikata wa'annan abin da ya niyyar ba amma kuma a rubuta masa ladansa yanda ibn al yake faɗa a madahal cewa akwai wani malami yana zaune da almajiransa an saye kofa sai wani ya zo ya kwankwasa sai wani a cikin almajiran ya tashi don ya buɗe masa sai malamin ya tambaye shi kai ko da ka tashi za ka bude kofar nan da watanni ya ka tashi ita na tashi ne don in bude wanda ya kwangwasa ya ce kai amma dai ka yi asara a inda ni ne zan tashi zan tashi da niyyar cewa in budewa wanda ya kwangwasa kofar na taimaka masa don Allah sannan kuma ta yi a hanya in na bude din in gano akan hanya akwai wani wanda ya bata yake neman wa zai nuna masa hanya ko nemo in ga wani wanda kayansa sun waɗi yana neman wa zai taimaka masa ya tsora ko wanda da yake bukatar wani taimako ko wani wanda yake bara wanda tayu ina da abin da zan bashi ko na da dan abin da zan bashi sai zamo ko da haka din bata faru ba amma kuma Allah ya bani lada bisa duk wannan niyoyin nawa shi yasa ashe ko da tafiya mutum zai yi akan hanya kenan ya niyoyi da yawa na ayyukan alheri da wannan tafiyar tasa ko da haka din bata samu ba to amma dai Allah ya rubuta masa ladan wannan niyoyin nasa kyawawa fa kullama duk sanda ibada ta zamo ta girmama sai hasana a ciki lada a ciki ya zamo ya fi yawa to misalin wanda suke ci da dukiyoyinsu don taimakawa addinin Allah ko don bin tsari na Allah kama sale habbatin kamar kwaya ce da aka shuka ta an ba ta sar sanabila sai ta tsirar da zangarin ya haguda bakwai fi kullu sumbulatin mi'atu habba ya zama kowace zangarniya daga cikin wayannan bakwan tana ɗauke da ƙwaya ɗari tana ɗauke da ƙwaya ɗari haka zalika na fakato haka nan ciyarwar tasu tura afu akan ninka ta lissabi mi'ati ri'ife ga ninki ɗari bakwai akan ninka ga ninki ɗari bakwai bari ma akan ninka ta haura ɗari bakwai ɗin wato wallahu yura'ifu liman yasha Allah yana ninkawa aksara min zalika abin da yake ya haura ɗari bakwai ɗin ma ga wanda ya nufi ninkawa gare shi haka ai ala hasabil ikhlasi wannan ninninkawar tana kasancewa ne dangane da yadda bawa ya nufi Allah da aikin nasa wa ibil mali da zamowar dukiyar da yake ciyarwa ta halarce waya shahadu li zalika faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ga wannan magana da aka faɗa da yake ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a game da sahabbai na kan ku mai da su karan bara daga bayana ba ku ba cewa za ku ringa sukan su ko ku ware wani a cikin su kuna suka wannan hadisin shine babban madogara ahlus sunnati wannan hadisin da irinsa wajen cewa su duk sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama nasu ne ba wanda za su ware su ce wannan bara ko yana da laifi kaza ko yana da laifi kaza ba kamar hawarijawa ba da suke ware wasu dawa daga sabon annabi su ce ba sa yi da su ba sa yi da su har ma su kai ga jallin cewa yo ai ma in wuta ne wal iyazu billahi wanda Allah ya shaida musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida musu kai ka zo da gaba ka ce za ka yi hukunci a kansu ai bawa ya kai kansa matsayin da bai isa ba hukuncin ka za a ba a kansu ko hukuncin Allah maganar da ka faɗa a game da su za a fi ko ko maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na rantse da ubangijin da numfashi na tabbata ga ikonsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da abin da yake ya kai kamar girman dutsen uhudu na zinare da bai kai gwangwadon muddin da ɗayan su ma ya ciyar ba in kai kana takama da zinari zinarin ka ya kai girman dutsen hudu ka bayan dan Allah sahabi ya ɗau mudinnabi ɗaya na alkama ya bayar to wannan mudinnabin na alkama ya fi wannan zinarin naka mai girman dutsen uhudu kai ko rabin haka ma ko rabin mudinnabin nasu ka sani cewa karancin ninkawar goma yanda yake ya zo a wasu ayoyin man ja bil hasanati falahu ashru amsalha summa sab'una sannan kuma aka ba goma a ninka har sab'in summa sab'u mi'atin sannan kuma ɗari bakwai a bar sab'in din a ninka har ɗari bakwai kamar yadda wannan ayar take faɗa sannan akan ninka ma abin ya haura haka ila gairi nihayati wato ya zamo ba iyaka kamar ina ma yi wa fassadiruna أجرهم بغير حساب وظاهر المفسر ظاهر بيان mai fassara cewa alkawarin Allah allazi la tahallafu wanda baya jinkiri bayan da za a ce Allah bai cika ba shine a ninka ciyarwar da ninki 700 amma abin da yake ya haura bisa 700 to Allah yana keɓanta wanda ya nufa da rahamarsa wanda Allah ya keɓanta shine ake masa ninkin fiye da ɗari bakwai magana da take gaskiya cewa alkawarin Allah wanda ba a samun sabawa a cikinsa shine ninkawa da goma abinda ya haura bisa ninki goma faya kusu bihi man ya sha to Allah yana ke bantar wanda ya nufa da wannan ba kowa ke samun haka ba amma dai ninkin goma nan kowa ma zai samu duk wanda ya aiki kyakkyawa kuma ya zama ya cika sharuɗan to zai samu akalla ninkin nan goma lalle lalle abin da ya haura haka ko to sai wanda Allah ya nufa wallahu ubangiji wasu mai yalo baiwa ne واسع فرله بي وسمي الواسع فلا يستغرب إداؤه الشيء الكثير في نزيل شيء قليل باب ما ماكي بني أتي بعد أبو ميوا أو كتن سنتن أيكي تن كان كان جباوازي لا كفى عليه حاجته ألا با أبن ديك يا قوي قليش علي مسنين بمن يستحق المرافة da wacce ya cancanci a ninka masa shine la tafa alaihi hafiyatu ba abin da yake yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala allazina allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أعمالهم وأن نسكتي لدوك ينسو نزلت هذه الآية وأن الآية تاسو كان في حق عثمان بن عفان حق سيدنا عثمان dan Affan da kuma Sayyidina Abdurrahman ibn Auf wanda su biyun suna cikin al-ashratul mubashsharuna bil jannati mutum goma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna Sayyidina Usman kuma yana cikin hulafa'ur rashiduna halifofi wanda suke shiryayyu to Allah ya ƙara yadda a gare su a yakin tabuka lokacin da aka yi nufin zuwa yakin tabuka yadda sai da na usmanu ya shirya raƙuma dubu ya kawo gudunmowarsa ta yaki da wato alinzaminta wa ta da ha da sirridanta duk abin da ake bukata na hawa raƙumi sai da ya sa a jiki a kowane raƙumi kuma bayan wannan raƙuma dubu da ya kawo ya ajiye a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam alfa dinari dinari dubu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yi kallibu ha yana jujjuya ta yana cewa ma fa'ala ba da laumi ai duk abin da Usman ma zai nan gaba ba zai kware shi da komai ba ai an gafarta masa hatta abin da ma bai riga ya aikata ba abdurrahman bin arfi kuma ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da dirhami dubu hudu ya ba shi labari ya faɗa wa manzo naziraha cewa ya bar wa iyalinsa kama haka cewa shi a sannan dukiyarsa gaba ɗaya dubu takwas ce dirami dubu takwas ne ya kasa biyu ya kawo rabi ya ajiye rabi to sai manzo Allah ya ce da shi Allah ya sanya ma albarka a cikin abin da ka rike ɗin da kuma abin da ka ciyar sai dukiyar abdulrahman ibn aufin ta koma kamar tsabana sai da ya mutu sai da ya zamo sai da aka ɗau dundurusu aka haka zinari a taskarsa sai da ya zamo da dundurusu aka yi amfani wajen haka zinari a taskarsa sun mala wanda suke ci da dukiyoyinsu don taimakawa addinin allah sun mala yusmi'una ma an sannan ba su biyarwa abin da suka ciyar din ba mannan da gori alal munfaki alaihi bisa wanda aka ciyar din ba su tsaya suna gori ba aini nema ai nema kaza mannu huwa ta'dadun ni'ami shine a linga lissafa ni'imomin da aka yi wa bawa wa ata bi samma na bi summa ya zo da summa isharatan dan nuni ila annal manna zuwa cewa yin gorin yana afkuwa ne bayan ciyarwar bi muhulatin da ɗan jinkiri gol abu ne wanda yake haramun a addini yana ɓata aiki in ka ga gori bai ɓata aiki ba in ka ga gori bai zamo haramun ba sai a waje uku na farko mahaifi ya wa ɗansa don mahaifi ya ce da ɗansa ba ni ne ma kaza ba ban ma kaza ba ban ma kaza ba wannan bai ɓata aikin ba sai kuma malami dangane da almajirinsa sai kuma mai gida dangane da bawansa wannan guri uku yin gori ba haramun ba ne ba haramun ba ne ba sa biyawa dukiyar abinda suka ciyar da gori alal munfaki alaihi bisa wanda aka ciyar gare shi bi kaurihin matsalar su ringa cewa ga misali kad a hassan fi ilaihi aini ne na kyautata masa wajabar malahu ko ni na tsora dukiyarsa halahu wajabar halahu ni na tsora halinsa da can ba yana biya ba ba shi da wata madafa ba ba ni na tsaya masa ba to ba sa irin wannan wala azallahu ba sa ciyarwa ciyarwar tasu da cutarwa ga wanda suka ciyar da zikiri zalika ila man la yuhibbu ta fuskar ambata wannan zuwa wanda shi baya son hukufahu alaihi a ce ya san ne aka wannan hawihi ko abin da ya kama da haka to masu yin wannan laumu ajruhum wato da aka ce wala azan din min arfil ami alal hasi adafin ami ne bisa hasi li annal manna min jumlatil azan domin gorin yana daga jumlar cutarwa tulon mu ajrum ladan su ya tabbata gare su sawabu infaqin ladan ciyarwarsu inda rabbihim wajen ubangiji ai mudda harun inda ku abin tanadi ne a wajensa abin da yake ko Allah yake kula da shi ya za a yi tozarta shi yasa da abin da bawa yake na na fuskar ciyarwar kada ya ji tsoron rasawa Allah ne da kansa yake kula da wannan wala hafin alai ba tsoro gare su a lahira wala hum yahzanun su kuma ba za su yi bacin rai ba ba za su yi bakin ciki ba su lahirati a lahira
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف مجانا ودى تكتشاوى كلام حسن magana wadda take kyakkyawa wa raddun alas sa'il jamilu da ba da amsa ga wanda ya roƙo ya tambaye a bashi wani abu ko a masa wani taimakon a bashi amsa in ma ba za a taimaka masa ba amma amsar wadda take kyakkyawa ba tare da cutarwa ba a wa magasuratul lahum da kuma a yafe masa fi ilhahi dan cewa ya naci ka ji ayyaska naci ko ya nace din a yafe masa wannan nacewar da ya nacewar ba daidai ba ce amma kuma in yayi din a yace masa khairu to haka shi ya fi min sadakatin daga sadaka ya tiba'uha azan da cutarwa ke bin wannan sadaka bilmanni ta fuskar yin gori ba ni na baka sadaka kaza ba ba ni ne nema kyauta kaza ba wata ayirun lahu da kuma aibatawa gare shi bisu'ali da cewa ya cika roƙo aiwa ya cika roƙo ya cika roƙo to ilam ka sani cewa mafi ɗaukakar daraja shine shi wanda ya roƙa ko ya nuna bukatarsa a tsaya a kyautata masa a kyautata masa kyakkyawar kyautatawa tare kuma da haɗa kyautatawa da aka yi masa da daɗin magana da daɗin magana to wannan shine mafi ɗaukakar darajoji sannan kuma idan wannan ba ta samu ba a samu daddaɗan magana kyakkyawan magana ko da ba a ba mutum kome ba ko da shi ba a ba shi kome ba amma dai zamo an masa magana mai daɗi koma bayan matsayi shine a ba mutum amma kuma tare da an faɗa masa magana maras daɗi ka cika nace ko ka cika roƙo yalla shi mai bayarwar a irin wannan matsayi zai samu saboda ai ko ba komi ya biya bukatar wanda ya roƙe shi tunda dai ya bashi tunda dai ya bashi amma kuma ba makawa za a yi masa azaba dangane da cutar da shi din da shi yasa abin ya koma kenan sai a auna ta yi ladan da ya samu ta taimaka masa din da ya ya fi zunubin da ya ɗauka ta fuskar maganar da ya faɗa masa mara daɗi ta yi kuma ya zamo zunubin ya fi ta yi kuma ya zamo a tashi daidai wa daida sai ya zamo kenan shi la alaihi wa la lahu ya tashi bai samu ba bai asara ba amma bai samu ba to ko kuma ai gaba ɗaya ma ala kulli halin ba shi da lada amma ba za a yi masa azaba ba ko ko za a yi masa azaba ne kawai ma ba magana samun lada saboda wannan a cutar wadda ya ga wanda ya ba to zantuttuka guda uku zantuttuka guda uku wasu sun tafi ga na farko wasu ga zance na biyu wasu ga zance na uku abinda zai zo nan gaba ya karfafa wannan zancen na uku shine inda allah yake cewa la tudilu sadaqatukum bil manni to bisa wannan fayu shikilul itiyani bisa tabriri cewa hairun dinnan da aka zo da shi wanda asali a hayaru ne to zai rikita tun da cewa aka yafi a shi wancan din ma da kirkin a ciki amma ba shi ya fi ba wannan ya fi shi wa ujiba amma an ba da amsa da annal hayriyata cewa fin bin nisbatul sa'il dangane da shi mai roƙon ne ba shi wanda aka roƙa ba wato shi wanda ya roƙo ya zama ba a bashi ba ma amma a masa kyakkyawan magana ai ya fi daga a ce an bashi an zo kuma ane masa gori me amfanin a ce an baka amma kuma ana ta ma gori wallahu ubangiji gani yau mawadaci ne an sadakatul ibadi daga sadakar bayi ai fala yuhwidu ibadahul fuqara ila mannil aganiya'i wa azahu ubangiji ba zai bukatar da bayansa almajirai ba zuwa gori ko kwakwaran mawadata da cutar wadda suke musu wayar zukuhun zai iya azurta su min jihati uhura ta wata fuskar daban idan sadda babu yabtahu Allahu ashra yanda ake faɗa ne idan kofa ɗaya ta kulle ga mutum to Allah zai buɗe masa goma in kofa ɗaya ta kulle ga mutum to Allah sai buɗe masa goma wa fil haqiqati a haƙiƙan lamari a sadaka ita sadaka na sirfun lissahibiha amfani ne tsantsa ga wanda ya bayar ba shi wanda aka ba ba Allah yana faɗa in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun za a fin yi kyakkyawa to kanku fa kuka yi wa wa amma kismatul lahi lil abdi amma abinda Allah ya raba ga bawa abinda Allah ya kaddara bawa zai samu fala tuduhu bayan da za a yi wannan abin ya kuskure masa me bayarwa ya bayar ko bai bayar ba bal in lam takun min haza bari in wannan bai dauka ya bayar ba ta min gairihi za a samu daga wani wani sai a samu shi kuma ya bayar hali ubangiji mai haƙuri ne ga bayi bitahiril uqubati da yake jinkirta azaba anil mani daga wanda zai bare ya dawo yana gori wal muzi ko mai cutar da wanda ya ba su ya ayyuhal ladzina amanu ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wa la kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا من يجي يا قوة أن تسكى من la tubdiru sadaqatikum ka ku bata sadakar ku ay ujuraha ma'ana ka ku bata ladan sadakar ku bilman ta fuskar tsayawa yin gori wal aza da cutarwa ibdala batawa kallazi ka ibdali na fakatin lazi kamar batawa kashe kudin wanda yunfi malahu yake kashe kudinsa yake ci da dukiyarsa ri'a'an nasu don mutane su san shi ne shi ne yana yi ne don a san yana da shi ba wai yana yi ne don wata manufa ba a'a manufa kawai mutane su san yana da shi ai mura'iyar laum yana riya ne gare su wala yumin wato kallazi din kafin wato suna ne kuma a mahallin nasba yake bisa cewa maf'uli ne mutlaki sifa ce ta maf'uli mutlaki wato sifa ce ta masdari ta tsaya matsayin masdar to wala yuminu alhali shi bai imani ba billahi da Allah wal yawmil lahir bai imani ba da ranar lahira sanda ya ciyar din nan ba Allah yake duba ba sanda ya ciyar din nan ba ladan da zai samu a lahira yake duba ba a'a ya ciyar ne dan mutane su sani ko don ya samu wani matsayi a wajen mutane kamar yanzu galibi kaga akan samu haka sai a yi abu na alheri in an ga a idan wani ne a gaban wani ne a ce sannan za a tsaya a yi amma in ba wannan sai kuma a zane sai a zane ya zama kenan kamar dan shi wannan ake yi wanda yake wannan kaga kamar bai yadda da Allah ba wanda yake yadda da Allah to wa za ka dosa da aikinka in ba Allah ba wanda yake yarda da ranar lahira wa za ka yi aiki me za ka yi aiki domin sa in ba dan ranar lahira ka ta kyau ba wa huwal munafiqu me wannan sifar shine munafiki fa masaluhu misalin sa ka masali safwan wato misalin abin da yake ciyarwa din kamar dutse ne wanda yake fa hajarin amlasa dutse wanda yake mai matukar santsi alaihi turabu sai kura ta hau kan dutsen nan ta tare ta tare ya zama a gatar baya a kan safa saba ruwa ba sai aka yi ruwan sama mai yawa ba mamafa ruwan sama madarun shadido ruwa mai tsanani fatara kawo salda ya wanke duk ƙasan nan da take kan dutsen nan ya bashe tsan daurinsa sulban tsan daure amlasa mai santsi lashe alai ba komai a kansa to haka ma masu riya dinnan a aikin su sai a wayi gari ba su mora ba kamar wannan ƙurar ce ruwa na sauka a kanta zubewa zafi la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko bisa ladan wani abu ma saboda abin da suka aikata ba za su samu ladan wani abu daga abin da suka aikata isti'nafu wannan jumla jumla ce mustana fali bayani masalil munafiki dan ai bayanin kwatancin munafiki almunfiqi a annas wanda yake ci da dukiyarsa dan mutane su san yana yi wa jumi'ar ramiru aka kawo lamirin jami'i ba a ce la ya kadiru ba bi itibari ma'anar lazi don dubo da ma'ana allazi allazi din nan wato ko da yake an kawo shi a mufrade to amma ana nufin jam'i ana nufin jam'i ne shi yasa allazi yakan zo yana yana daukar ma'anar jam'i ala shay ba su iko ba sauna abu daga abin da suka aikata amilu abin da suka aikata ai la yajiduna lahu sawaba ba za su samu lada ba gare shi lahirati a lahira kama la yujadu ala safawani shay'un min at-turab allazi kana alayhi kama yanda ba za a samu wani abu ba daga turba da da take kan dutsen da yake fa zai sabil matsari lahu dan ruwa da aka yi ya wanke duk turbayan nan ya zama ba abin da ya rage sai dutsen kawai wallahu la yadil qawmal kafirin ubangiji kan baya tsora mutanen da suke kafirai bisa tsari da zai kai su ga tsira wato duk wanda yake cewa Allah ya bi tsarin Allah to shikenan sai a bashi kuma ya ta kaucewa zama kullum abin da yake ƙara kaucewa yake wa masalul lazina masalul lazina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير آه ومثل الذين إن ذا أفتن تنفقات تشيرور وإنن لسكي تشيد دوكي يسو بعدن قومي با don neman yadda Allah ɗalaba maratila don neman yadda Allah suna yi ne kawai don su samu yadda wajen Allah a wata subitan da kuma nuna tabbatarwa sun yadda da cewa za a ba su lada a lahira akan abin da duk suka ciyar minan fusin daga zukatansu a ta hakikan lissawa da alai tabbatarwa ga samun lada akan wannan bihi lafil munafiki na sabanin munafikai allazina la yarjunahu wanda su ba sa sa ran samun lada a lahira liyan karim lahu dan gani suke lahira ma ai babu ita gani suke lahira ma ai babu ita wa min min din ta min anfusihim ibtida'iyatu ibtida'iyya ce wato ta dau ma'anar ibtida'i wanda shine asali a cikin ma'anonin min kama sali jannatin kwatancin abin da suke ciyarwa kamar katon gona ce katon gandu ne bustani gandu bi rubuwatin a waje wanda yake tudu wanda yake madaidaici waje wanda yake jigawa bi ramin ra'i da ramin ra'a wata kira'a rubuwatin wa fatiya wata kira'a kuma rabuwatin kirawo inda ya sab'iye ne makanin murtafi'in mustawi waje madaukaki wanda yake madaidaici asabaha wabil ga ruwa wanda yake mamako mai yawa ruwan sama wanda yake mai yawa ya sami wannan gandu ba ta kulaha wannan ya sa ta ba da amfaninta biran milkati wasu ne a wata kirar ukulaha wata kirar kuma ukulaha a samaraha ta ba da 'ya'yan itatuwanta ri'ifai ninki biyu ya zamo amfanin da aka samu a ita ya ninka amfanin da ake samu a wani wajen misalai ma yusmiru gairuha ninki biyu na abin da watanta take amfani bayan misru hawa bilu ita wannan gona ita wannan gandu haka wanda yake ya kai aiki a wannan matsayi yau ko da ma a ce ruwa mamako bai same wajen ba faɗallo ai yayyafi ma kaɗan aka yi sai ya zamo ya wadatar ba fako ba ne balle a ce in ba an yi ruwa mai yawa ba ba amfani ba zai kai ba waje wanda yake fako shine sai ruwa ya yi yawa sannan zai kai a amfanin wajen ya banyan wajen za ta kai amma waje wanda yake jigawa ko da kaka aka yi ruwan inda za a samu ruwan ko kaka sai a ga yabanyar ta kai yusibu ha sai ya same ta waya kafiha ya zamo ya wadatar da ita lirtifaiha domin ɗaukakar ta alma'ana abin da ake nufi da wannan tusmiru za ta yi 'ya'ya watan ko 'ya'yanta za su yi kyau za su yi daɗi ka surar maɗau amkalla ruwan da ya sauka a kanta mai yawa ne ko kaɗan fata zalika na faɗatu man zikira akan nan ciyarwar waɗanda aka ambata wanda su suna ciyarwa ne dan Allah duban Allah ne kuma yadda su da cewa akwai lahira ita ce take sawa su ke ciyar wannan ta so inda Allah su ma ciyarwar tasu tana tsarkaka wajen Allah a kasurat ɗan kaɗan da yawa suka bayar ko kaɗan suka bayar ko kaɗan suka bayar shi yasa wanda yake ya doshi Allah Allah yake duba kawai a zuciyarsa aikinsa ɗan kaɗan sai zama ya kashi matsayi mai yawa wanda aikin waninsa ba zai kai shi kamar haka ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan samu dirhami ya fi dirhami biyu akan samu dinari ya fi dinari biyu ai fahimta suna baɗinuhu ai tun da baɗinin sa ya kyau bil ihlasi da nufin Allah tsarkakewa ga Allah dubo Allah a duk abin da yake fa kalilu amalihi ka kasirihi aikin sa dan kadan daidai yake da mai yawa firiran lahi anu a cikin samun yaddar Allah daga gare shi aikin nan ko da dan kadan ne zai gada masa samun yaddar Allah قال العارف مثلا الله yake cewa ba da sanatin la yakun kaifa ma tashafa ilmuka la jahlu wa fi'luka la wizru bawan Allah an ka samu fana'i a Allah ya zama baka duban komai sai Allah to duk ma yanda kake kakka damu domin ilimin ka shine ilimi na hakika domin ilimi na hakika shine wanda ya sanar da bawa ya sanar da bai shi Allah duk ilimi in bai sanar da kai Allah ba to banza ne wannan ilimin ba komai bane haka nan kuma duk aikin da za ka yi ba za a ce ka yi laifi ba tunda kai baka duban wani abu sai Allah Allah kawai kake duba a duk abin da kake shi yasa sai zamo aikinka ba inda za a yi a ce ya jawo ma laifi wallahu ma ta maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa bayi su tabbatar Allah fa yana ganin duk abin da kuke aikatawa fa yujazi kun bihi shi yasa zai muku sakayya akan duk abin da kuka aikata din wannan wato ya kunshi wa'adu ya kunshi wa'idu in ka ciyar ɗan kaɗan kakka ɗauka Allah bai gani ba matukar dai ka ce ne dan Allah to Allah yana sani in ka ki ciyarwa kuma kakka ɗauka Allah baya ganin ka a wakacin da ya dace ka ciyar kana da halin ciyarwa ka ki ciyarwa kakka ɗauka Allah baya ganin ka Allah yana ganin ka yana sane da abin da kake aikatawa zai ma sakayya akai ai wato ahadukum أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي ود أحدكم ينزون ɗayanku yana son an tanafuna lahu jannatun a ce yana da wata katuwar gona bustanu gona babba in na wadda yake ta kunshi da binai bishiyoyin dabino wa alabin da inabi tajrimin ta talan haru ga shi ƙoramu na gudana ƙarƙashinta akwai wadatar ruwa lahu fiya min kulli samarati ba irin ƴaƴan itatuwan da bai da su a wannan gandu nasu ko wannan babban gona tasa duk ƴaƴan itatuwa iri daban-daban duk akwai su a gandun nan nasa wa kad asaba kibaru alhali ga tsufa ya kama shi ya zamo ba zai iya aiki ba yanda da yake فرأوف من الكبير كبار عن من الكبار عن الكسب يزمو ياي روني دغا زاي كسبي saboda tsufan walahu zuriyatu gashi yana da yaya ru'afa wanda suke raunana auladu sigaru yara kanana la yaqdiruna alai da ba su da ikon kasabin ba su da ikon su aiki kaga sannan ya fi bukata zuwa gonan nan a ce yana ɗiban amfaninta ya kula da kansa ya kula da 'ya'yansa fa sabaha isaru amma a maimakon kuma a ce a samu amfani daga katuwar gonan nan sai iska guguwa ta same ta rewun shadidin iska wadda take mai tsanani fihi narun wadda yake take dauke da wuta ba ta raga gonan nan ta kone gaba daya fafaka da hayarsa gonar a hawa ma kana ilaiha alhali yana mafi tsananin bukata zuwa gare ta wa bake huwa auladuhu ajazatan mutahayyirina la hilata lahu yau zauna da shi da 'ya'yansa suna gajiyayyu shi tsufa ya hana shi aiki su ƙuruciya ba su kai munzalin yin aikin ba suna gajiyayyu suna a cikin dimuwa ba su da wata dabara wa haza tamsilu wannan tashbihi ne wanda yake tamsili ne na faƙatul murayi an kwatanta ciyarwar mai riya wanda yake ciyarwa da riya walmani ko mai yin gori izhabiha dangane da tafiyar ta wa'adami na fiya cewa ba za su mora ba a wajen ma yakunu ila hafi lahira san da suka fi bukata zuwa ciyarwa tasu a lahira wajen da ake bukata ko kaka samu wani abu na kirki to a sannan ne sai zama su ba su gani ba wal istifhamu bi ma'anan nafi istifhamun ya kunshi ma'anar korewa kama an ce ai ba wanda yake so a cikin ku ya zamo yana wannan halin shi yasa ko to kada ɗayan ku ya yadda ya wani abu dan riya duk abin da bawa zai yi ya ringa yi da duban Allah ya ringa nufin Allah da duk ayyukan a wa ibn Abbas an karbo daga Ibn Abbas yace huwa li rajulin wannan misali ne ake kwatantawa ga wani mutum a mila da'at da tsawon rayuwarsa yana ayyuka na kirki yana ayyukan bin Allah su mabu isa lahu shaidani sannan a ƙarshe aka aiko shaidan gare shi ba amila billan asi ya zuga shi ya komo yana aiki da saban Allah hatta a haraka amalahu har ya kona duk ayyukan da ya a baya na kirki kazalika kama buyina ma zikira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka faɗa yi bayyana Allah lakum layati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun ko dai zai za ku tsaya ku yi tunani fata a tabiruna ku yi isna da abin da ake nema daga gare ku ku gane me za ku zo da shi Allah ya hore mana yin isnar Allah ya sa duk abin da za mu yi ya zama muna yin sa halisi lillahi
billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغلظوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن ليك سنبادة غسكية أنفقوا تشير أي زكوه ku fitar da zakka haza natijatu ma qablahu wannan natija ce daga abin da aka faɗa a baya fa bayyana awwalan al-ihlas fil infaq da farko ubangiji subhanahu wata'ala ya fara yin bayani game da cewa wa bayyana hulal ihlas fi shay'il munfaqi anan kuma ubangiji ya bayanin cewa alfa Allah a tsarkake a game da abin da za a bayar cewa abin da za a bayar din a bayar domin Allah tabaraka wa ta'ala wato an faɗi wato sabubba da yawa akan saukar wannan aya akwai hadisin da hakim da turmizi da ibn majah suka ruwaito daga bara'u na azum suka tsaya bara'u ya ce ayan nan ta sauka a game da mu ne mu mutanen madina domin da can mu ma'abuta da bino ne muna da gonaki na bishiyoyin da bino wato akan samu wata wadabinan 'ya'ya mai daɗi wani kuma wato ‘ya'yan wanda suke gasu-gasu to waɗansu cikin wanda ba sa son alheri sai su ɗauko zarba wadda take ɗauke da dabinan da yake gashi-gashi su ce sun bayar ko su rataya a masallaci wanda ake ratayawa don mabukata su zo su biba su ce ai wannan sun bayan ne don Allah to sai aka saukar da wannan ayar cewa a in za ku kawo ku kawo mai kyau ku kawo irin wanda kuma kuke ce amma ba ku kawo koma baya ba wanda inda ba ku aka yi ba za ku saurara ba to ku ce za ku bayarwa kuma dan Allah ya dace haka ai bai dace ba to wato kuma abu dawud da nasa'i da hakim sun fi da hadisi daga salim na hunayfin ya ce salim na hunayfin ya ce akwai wasu mutane da suke nufin 'ya'yan itatuwansu wanda suke koma baya su fidda wannan a wajen sadaka to shi ne sai aka saukar da aya da take cewa wala tayammamul hadisa min tunfiquna walastum bi ahizihi illa an tumuru fi akwai hadisin kuma da ibn abiyatin ya ruwaito daga Allah na Abbasin yace a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu masu siyan abinci mai araha sai sadaka da wannan abincin sai aka saukar da wannan ayar cewa ya yi lazina amanu an fi kullum ɗayi ba shi ma ya ma ka sarfi ku ciyar ya ku waɗanda suke mummunai ku ciyar daga kyawawan abin da kuka tara na daga dukiya in za ku bayar ku bayar da wanda yake kyakkyawa ba ku ba da wanda yake koma baya ba da aka ce dukiya ya hada da kuɗi da dabbobi da kayayyakin da ake kasuwanci da su wamin ɗayi ba ta ma a harjina lakum ku fitar kuma ku bayar daga kyawawan abin da muka fitar gare ku muna lari daga albarkacin ƙasa noman ku da kuka yi in za ku fitar da zakka to ku fitar daga wanda yake kyakkyawa ba ku nufi mummuna ku ce shi za ku bayar ba minal hububi daga ƙwayoyi wasu nari da 'ya'yan itatuwa zahirul ayati zahirin ita wannan ayar anna jami'a cewa baki ɗayan abin da aka noma a ƙas wajibi ne a fitar masa da zakka kowane irin nau'i ne aka noma to sai an fitar masa da zakka shine zahirin ayar tunda wani ma na mausuliya ce mausuli ko min adawatul umumi yana daga kalmomin da ake amfani da su don a nuna umumi sai dai kuma shi ƙur'ani yana zuwa da hukunci ne a dunkule amma bayani akan haka maukulin lissunnati an bari ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya faɗa a ƙur'anin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bayanin ƙur'ani na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamin shafi'i shi a masabarsa ya wajabta zakka lil adami a cikin duk wani noma da yake abin da aka noma ɗin abinci ne na mutum wato ma'anar abinci ya isa ya rike mutum a matsayin abinci ko da shi kadai mutum ya ci ya wadata da shi ya fita daga a ce yunwa ta kama shi halatal ihtiyari idan ya zamo dai wato zai rike shi a matsayin abinci halin zaɓi ba halin irtirari ba dan idan larura ta afku abinda ma ba a cinsa a matsayin abinci aka koma cinsa a matsayin abinci kaga larura ta afku hatta garin wannan wato komawa ɗorawa kamar garin ɗorawa duk komawa ake amfani da shi a matsayin abinci amma wannan larura ce wal iyazu billahi to a banda kamar wannan kenan sai abin da yake halin mutum da zaɓin ransa zai iya rukonsa a matsayin abinci idan dai wannan ya kai wusuki biyar to a cikin wannan noman idan ya zamo an yi amfani ne da ala wajen ban ruwa za a ba da rabin ushiri wato sai da aka yi bar ruwa aka yi noman to sai a kasa ishirin a ba da kashi ɗaya ko a kasa ɗari kenan a ba da kashi biyar a cikin ɗari idan ko ba da ala ba ne aka shayar da wannan noman to za a ba da ushiri a kasa goma a ba da kashi ɗaya ko a kasa ɗari a ba da kashi goma amma abu hanifa radiyallahu ta'ala anhu ya bar wannan aya bisa zahirinta ya dauka cewa to ah tun daga zahirin aya yana daga ka'idoji na shi abu hanifa radiyallahu ta'ala anhu cewa shi zahiri am shi amni akan ɗaiɗai wasa nassi ne cewa shi amni to nassi ne akan ɗaiɗaiwa wanda malikawa da shafi'awa su suna ganin a'a ba nassi bane akan ɗaiɗaiwar zahiri ne yanda shawab la dan fodo yake faɗa alfiyatul usuli wal ammu fil afrad kullan zahiru wa fi aqallil jam'i qad an sa'iru kuma yana daga ka'idojin dai Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu cewa abinda duk yake ya zo nassi a abin da yake ya zo nassi kad'i to bayan da za a yi ai tasisin sa sai da nassi kad'i kamar sa inda wannan aya ce ta qur'ani wanda yake mutawatir an karɓo ta ta fuska wadda take mutawatira shi yasa da hadisan da suka zo da suke kaidan cewa ce ai ahadiyai ne ba su kai matsayin su tasisin wannan umumin na qur'ani ba shi yasa sai ya bar ayar bisa umuminta shi yasa masabar abu hanifa ta fi yalwatawa wajen wajarta zakka a noma domin a wajensa duk abin da aka noma duk abin da aka noma to a fita masa da zakka ko menene shi ne fa jabar zakata sai wajarta zakka a baki ɗayan abin da yake fita daga gas daga abincin mutum ne kamar abubuwan marmari yanzu shi a wajensa kamar lemon zaki ayaba duk sai an fitar musu da zakka amma wajen malikawa da shafi'awa a ba zakka a cikin wa'annan tunda su ba abinci bane abu ne na marmari kawai ko kuma abubuwan da ake amfani da su suna ɗanyo in sun bushe sun lalace kamar irin su mangwaro to a wajen abu hanifa kamar mangwaro ma akwai zakka a cikinsa amma wajen sauran malamai ba zakka a ciki kuma ya wajabta ushiri a cikin wannan kaɗan ne ko ne yawa ya ce hadisin da ya zo cewa fi masa ƙasar sama'ul ushuru ai nassi ne kaɗi yace laysa fi ma duna amsata a cikin sadaqatun ko hadisi ne a hadi bai kai matsayin ne tasisin wancan hadisin ba shi yasa yace ai ushiri ne take wajaba a cikin duk abin da aka shayar da shi da sama da ruwan sama sannan ya ce to mafumi kuma ba hujja bane a wajensa kaga mafumi wannan hadisin ashe abin da ba da ruwan sama bane aka shayar da shi ushiri bai wajaba ba a kansa wanda sai aka koma ga sunna sai ta nuna cewa nisfin ushiri ne to shi a wajensa gaba ɗaya mafumi ba hujja bane to wajen imamu malik kuwa wasu malamai da yawa na zamanin nan suke ganin cewa to ai yanzu kusan ya rage wa musulmi in suna so su cimma manufar shar'anta zakkar su koma a babin zakkar noma ga masabar abu hanifa saboda suke ganin cewa to ai gashi akan samu ai noman wasu abubuwan marmari sai kaga an yi noma an siyar miliyoyin kuɗi miliyoyin daloli ma amma wanda ya noman abincin ya zamo shi da kyar ma ya kai masa to a ce wannan dan abin da ya noma kayan marmari ne amma zai aika da su kasashen turai ko makamantansu a kawo masa miliyoyin daloli a ce shi ba zakka a cikinsa a wannan noman sai dai ko kuɗin in fi shekara shi ma sannan ya fitar da zakka amma wanda ya noma na abin da zai ci wanda da kyar zai kai masa ma abincinsa na shekara ko in ya kai masa ma dai to gashi dai gashi ne za a kai to a ce kuma shi ne zakka za ta wajaba a kansa suke ganin ai yanda abin ya sauya yanda zamani ta sauya tafiya in ana duban ana neman a dubo hikimar zakkar shar'anta zakkar zai zamo kenan ya kamata musulmi su koma masabar abu hanifa a wannan babu musamman yanzu da ake cewa za a fara noma wani abun ma ko wasu abubuwan ma wanda daga cikin su za a ringa fidda makamashi ko makamantar su kaga wannan ai ba abinci bane makamashi ai ba abinci bane to amma kuma kila su ai hatta fita abincin ko ko kamar masu noman rake sai a samu masu gonakin rake wanda mutum daya yana da gonar raken da zai sai da abin da ya girba miliyoyi miliyoyi ba miliyan ɗaya ba to ga wasu asalin masabar shafi'awa ko ta malikawa tun da rake ba abinci ba ne yau ai ba zakka a cikinsa ba zakka a cikinsa shi kenan kenan sai ta jirge miliyoyinsa amma waɗanda suke noma hannu baka hannu ƙwarya a ce su ne za su fitar da zakka lalle kaga ba kamar ba a dubo hikimar zakar ba sai yasa wasu malaman suke ganin yanda rayuwa ta a zamanin nan ta sauya yanda abubuwa da yawa suka samu sauyawa aikam ya kamata a leka masaban nan ta abu hanifa a wannan babu ya zamo a yi riko da ita to dan faɗa dai daman ai takalidi da kowace daga masabobin nan daidai ne fa wajibun takalidu hibrin minhumu kaza hakal qawmu bi lafzin yufhamu wajibi ne a takalidi da ɗaya daga cikin malaman nan guda hudu wa malikun wa sa'irul arba'ati ala wa sa'irul a'imma ala hudan min rabbihim wa ni'ma fa wajibun taqalidu wa sabrin minhum kaza qawmu bi lafzin yufhamu ko bi lafzin yufhamu wani ma ya kare akan baitocin shi ne jawharatu tawhid yace wa jaizun taqalidu bailil arba'a sai ga da sa'in wa fi hadha sa'a wa inda malik wajen imam malik radiyallahu ta'ala anhu zakka tana wajaba ne a iri abu 20 na noma duk noman da za a in ba ɗaya daga cikin 20 din nan to ba zakka a cikinsa babu zakka a cikinsa alƙamu a abu 20 din su ne na farko alƙama na biyu sha'ir na uku sulut na hudu duhun gero na biyar dawa na shida shinkafa na bakwai alas wato abinci ne wanda da mutanen yaman suke nomawa da kuma masu kambarori guda bakwai wanda suke yin ya'yansu a cikin kwasfarsu ita ce fur wake da himmas gujiya da turmus da basilla da dulban da lobiya da adas su wayannan guda bakwai su ne katsani da kuma wanda ake fidda mai daga cikinsu guda hudu su ne zaitun da ƙurdun da haɓul fujile alhamar ja wasu simu da kuma simsim wannan guda hudun su ne zawatu zuwut ƙurdun simsim haɓul fujile da bino zaitun zaitun to sai kuma wasu abu guda biyu daban su ne dabino da zabibi ga wannan ishirin din ne kawai ake fidda zakka shi yasa shehun mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa daga nan za a gane a masabar imam malik dai ba zakka a cikin gyada kenan tunda wa'annan abubuwan duk da aka ambata gyada ba ta cikin akwai baitoci da ya yi farkon su ya sa'ila hal malikun kad zakka kyarta fa habdu kyarta lan yi zakka ya kai mai tambayo a matsabar imam malik zakka akan a cikin gada na wajaba ko ba ta wajaba to bara ka ji bayani in dai a matsabar imam malik ake magana to gada kan ba zakka a ciki kuma daga baya ya rubuta littafi cikakke wanda ya kawo hujjoji cewa lalle a masawar imam malik dai babu maganar zaka a cikin gada wanda wannan littafin nasaru ne wanda a nan ya nuna gwanin cewarsa a fikihu ya nuna cewa lalle kan a fikihu gwani ne kwarai to ana fidda nisfin ushiri daga wannan idan sai da aka yi amfani da ala wajen ruwa wato zamo ruwa aka yi ba ruwan saba bane ba ruwan korama bane ba mai sha da jijiyoyinsa bane ana ba da ushiri kuma cikakke in an shayar da noman da wani da ba da ala ba kamar ruwan sama ne ko ruwan korama ko rafi ko yana sha ne da jijiyoyinsa to sannan sai a kasa goma a ba da kashi daya idan kwayar wannan hau zaitu malahu zaitu ko man abinda yake yana da mai ya zamo ya kai wasu biyar sai ya kai wasu biyar malikawa da shafiyawa su sun yi aiki da hadisin da ya ce laisa fi ma duna hamsati a wasukin sadakatu shi ko imamu abu hanifa yadda aka fara faɗa bai aiki da hadisin ba shi yasa shi yau noman da kai ko dami ɗaya ne ko bai kai rabin dami ba sai ka fitar masa da zakka duk kankantar noman da kai a wajensa sai ka fitar masa da zakka amma malikawa da shafi'awa suka ce sai ya kai wusuki biyar wanda kowane wusukin wato ya kai daidai da sa'a sittin shi yasa sai abin da yake ya kai sa'a ɗari uku mudullabi dubu da ɗari biyu kenan irin mudullabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ne zakka ta wajaba a cikin to a wala ta yamma mula hadisa kadda ku ce za ku nufi abin da yake mummuna a radi'a abin da yake koma baya wato an shafe ta daya a tayammamu asali wala ta tayammamu misalin faɗin dan malik a alfiya wa marta ai mutudi kada ku tasarfihi ala ta ka tabayyanul ibar kada ku ce za ku nufi mummuna in hukun fiko na ku ce daga gare shi ne za ku ringa ciyarwa ainihin mazkuri ai daga abin nan da aka ambata daga gare shi ne za ku ringa ciyarwa wato wannan da aka gabatar da jari da majururin yana nuna hatsaro ba daidai ba ne ka ce kai koyaushe za ka ci sai ka ci zaɓaɓɓe amma kuma sanda za ka bayar sai ka nemi wanda yake koma baya ko wanda yake an ci an rage ko wanda yake koma baya kai a gidanka ka san a dafa ma abinci mai daɗi ka ci amma an ka tashi bayarwa sai ka nemi koma baya ka ce wannan za ka raba ga almajirai ai ba an yi ba daidai ba ba a yi bajinta wadda ake bukata ba ba bajinta wadda ake bukata ba shi ne makomin gabatar da jarin da majarorin da za a ce tun fi kona min hune amma zama ba kwa ciyarwa sai daga gare shi amma in ya zama mutum zai ciyar daga irin abin da yake ci amma kuma lokacin ya ciyar daga wanda bai kai kamar sa ba to wannan da dama dama kenan abu wato inda illar ta fi muni shine a ce mutum ya mai da koma bayan shine wanda zai bayar ya mai da zababban shine wanda shi zai ci ko zai amfani da shi hafata to wannan shine illar ta fi muni amma idan ya zama irin abin da mutum yake ci shi ma zai bayar din kuma zai bayar daga wanda bai kai ishi ba to da dama dama a sannan to halu wato za ku ce da shi a zakka ne mutum zai kuna dinnan hali ne jumlan nan jumlan nan fi'iliya hali ne daga lamirin tayammamu wato alhali kuna ciyarwa daga gare shi shi yasa jumlar a mahallin nasba take wa nasbun bi ahizi alhali ku dinnan idan da za a ba ku shi a biyan bashin da kuke bi ba za ku yadda ku karba ba ai hadisi ai wanda yake mummuna laurditumuhu da a ce za a ba ku shi fi hukukikum a cikin haƙoƙinku a cikin haƙoƙinku illa an tugune rufi sai fa'in kun nuna yafewa a cikinsa duk ta sawuli ta fuskar ku sauƙaƙa ga wanda kuke bin wa zarrin basari da rintse duba ta kai mutu a dole minhu haƙan lahi me zai sa ku ce daga irinsa ne za ku ba da haƙƙin Allah abinda kai in an baka za ka ce an rena ka ko ai ka fi karfin wannan amma ka ɗauka ka bayar ga Allah in ka bayar ga wanda yake almajiri ba fa almajirin ka ba ba Allah ka ba ka dubi cewa Allah fa ka ba kar ka dubi almajirin ka ringa ganin ai shi ka ba ba shi ka ba ba Allah ka ba wani masanin Allah ya ɗau wani abu zai bayar sai ya ba wani to shi ma wanda za a ba din masanin Allah ne sai ya ce ungu amma ba kai na ba ba sai shi ma da zai karba din ya ce kawo ba hannunka na karba ba ya sa kowanne daga cikinsu ya dubo hakika shi wanda ya bayar ba fa ya bayar ba ne ga wani ya bayar ne ga Allah shi kuma wanda ya karba ba fa ya karba ba ne a hannun wani ya karba ne a hannun Allah Allah ne subhanahu wa ta'ala ya bashi wa alamu ku sani annallah cewa ubangiji gani yau mawadaci ne an nafaka tukum daga duk wani abin da za ku ciyar da Allah ya ce ku ciyar da talakawa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza don ku ku amfana ne duk abin da kuka yi za ku ga sakamakonsa a lahira wannan ne yasa Allah ya ce ku yi amma ba don haka ba Allah subhanahu wataala duk inda mabukaci yake yana sane da shi ya san kuma me yake bukata yana kuma iya biya masa bukatarsa ba sai ya ce wani a cikin bayi ya kula da shi ba hamid abin yabo ne mahamudu abin yabo ne ala kulli hali bisa kowane hali ubangiji subhanahu wata'ala a takalifin da ya ga dan adam ya cancanci dan adam ma ya dubi wannan ya gode wa Allah domin ko dan amfanin dan adam din ne dan amfanin ka ne Allah yake ma takalifi cewa kai kaza kai kaza i kaza bar kaza duk wannan nan ka amfana ne ashe kenan ya cancanci ka gode masa ba ka ɗauka cewa ai ya kuntata ma rayuwa ba kai kana so ka miƙe kafa an hana ka miƙe kafa kai kana so ka tara an ce ka fayar ka fitar ka baya to ka gane wannan da duk abin da aka faɗa ma din nan dan kai ka amfana ne الشيطان يعدكم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم shaidani koyaushe yana muku alkawarin cewa in kun ciyar da dukiyar ku to za ku zamo talakawa za ku talauce ayyuhu bi rukum yana ba ku labari da asrarul faqari da dalilan da ke jawo talauci wa yaj'aluhu baina ayyukum yana kawo talaucin gaban idanunku ya nuna muku ai kun yi kaza talaucewa za ku in kun yi kaza talaucewa za ku ya yi hawwafakun bihi yana ba ku tsoro da talauci in ta saddakatu cewa in kun yi sadaka da dukiyar ku za ku dawo ku talauce fatun su ko irin wannan ne yasa ake samun wasu a cikin ku masu jin wannan waswasin na shaidan su rike abin da Allah ya azauta musu a maimakon su ciyar wa ya murkum shaidan koyaushe yana umarta ku bil fasha da rowa cewa ku rowa albuhuli rowa wa man in zakati da hana zaka cewa ba ka fa fudda zakka ko haka kawai lokacin fudda zakkar yayi amma shaitan ya ce a yanzu in ka fitar kuma jarin ka zai sirance ko yanzu kuɗin ma da suke hannun ka kashi ai yan kaɗan ne ka bari tukuna a saurara a ga abin da hali dai zai to alhali ubangiji subhanahu wata'ala wanda shi ya baka duk abin da kake da shi ya ce ga fitsarin da zaka bi kuma an faɗa ma cewa duk abin da ka gani ma a hannunka ai hakika ba naka bane na Allah ne kai kawai riko aka baka wa an fi ko mimma ja'alakum mustalafina fi ku ciyar daga abin da aka ba ku rukonsa hakika ba ku kuka mallaka ba na Allah ne wallahu Allah subhanahu wata'ala ya urikum yana muku alkawari alal infaqi bisa ciyarwa yana muku alkawari magfiratan minhu cewa da haka ne za ku samu gafara daga gare shi wa farala za ku samu kuma baiwa daga gare shi rizqan arziki halafan minhu sakamakon abin da kuka ciyar wa ma anfaqatun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da Allah ya ce muku ku ciyar kuka ciyar to Allah shi ya alkawarin sai ya dawo muku da kayan ba za ka ciyar dan Allah ya zamo ba a dawo ma da abin da ka ciyar ba in dai dan Allah kai to sai an dawo ma da kayan ka wato warada ya zo annallaha cewa cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba aka malakai ne ya aiko mala'iku biyu a haduhuma ɗaya daga cikin mala'iku yana shela a kullum ya ubangiji duk wanda yake ya ciyar saboda kai to ka mayan masa da abin da ya ciyar ɗaya mala'ikan kuma yana kira yana shela ya ubangiji ka wanda duk ya rike wai dan kada ya talauta to ka saukan masa da talauci sai mutum ya gama rike dukiyar ta zo bata amfane shi ba ya zo a hadisi kuma ibn adama shi shaidan yana saukarwa mutum wato ya shiga cikin zuciyar mutum ya sassaƙa masa lamura walil malaki lammatan bihi shi ma ko mala'ika yana da sauka ga mutum yakan saukar wa mutum ya shiga zuciyar mutum ita saƙa masa ayyuka na alheri amma sauka ta shaidan narko yake wa bawa da shari cewa za ka yi kaza fa in ka bi tsarin allah to za ka yi kaza abu mara kyau wata kazibin da karyatawa da gaskiya allah ya ce in dai ka bi tsarinsa alheri za ka ta gani ko ta ina duniyar ka da lahirarka amma shi shaidan sai ta cewa ai ba haka bane abin eh ga wata dabara da za ka yi amma saukar mala'ika to shi alkawari ne da alheri bawan Allah in ka ciyar fadan Allah Allah zai mayar ma gaskatawa ne da abin da yake gaskiya wanda ya sama haka ya samu cewa zuciyarsa tana ta faɗa masa yi aiki na alheri ya yadda da abin da aka faɗa to ya sani cewa daga wajen Allah ne ya ba Allah Allah ne ya kaddara cewa mala'ikan nan ne zai ringa saduwa da zuciyarsa yana saƙa masa sake-sake na alheri hura wanda ya samu ɗaya kuwa irin na shaidan ya nemi tsari daga shaidan sannan maza Allah da ya faɗi wannan magana sai kuma ya karanta shahidinta a ƙur'ani shine a shaida mai yadda kuma fakara wa ya murukun bil fashai a rijar turmuzi wannan hadisin turmuzi ne ya fidda shi wallahu wasu ali ubangiji ne yalwar baiwa ne baiwarsa ta gama komai ali masani ne bil mumfiki da wanda yake ciyarwar dan Allah ko bil mumfiki ubangiji yana sane kuma da abin da aka ciyar saboda shi
يؤتي الحكمة من يشاء يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب yutul kirata ubangiji yana hore hikima yana ba da hikima da ake kira hikima al'ilman nafi'a ilimi mai amfani al-mu'addiya ila al'amali wanda zai sada ma'abocinsa zuwa yi aiki aiki kyakkyawa haza huwa asahul aqwali da ce abinda ake nufi da hikima shine ilimi mai amfani shi ya fi inganci a zantuttukan da aka faɗa game da fassarar kalmar hikima an faɗi fassarori da yawa a game da hikimatu ɗin nan me ake nufi da shi to amma a ce ilimi mai amfani ake nufi ya fi kowane ƙauli inganci shi ya fi kamata a ce shi ne katarta akwai zantuka masu yawa a cikin fassarar hikima wasu suka ce abin da ake nufi da hikimatu annabta Allah ya da da annabtarsa ga wanda ya so ba mutum duk irin kokarinsa kokarinsa ba zai sa a bashi annabta ba sai Allah ya nufa shi ne walau ta kullu buwatun muktasaba walau raqatin fali ala aqaba bal la kafallu la yutihi liman yasha'u jalla Allahu wahidul minan wasu ka ce abinda ake nufi da hikima sanin hukunce-hukuncen qur'ani ba ya zama ya san hukunce-hukuncen da qur'ani ya kunsa wasu ka ce abinda ake nufi da hikima fahimta a cikin qur'ani a baiwa bawa fahimta a qur'ani wasu ka ce abinda ake nufi da hikima dacewa a magana ya zama duk maganar da za ta fito daga bakin bawa sai ta zama daidai ce daidai ce a duban addini to sai a ce ya sami hikima kenan ta fuskar magana da kuma dacewa ta fuskar aiki zama duk aikin bawa zahiri da batini a daidai ne a duban addini to sai a ce an hore masa hikima a ayyukansa a wasu suka ce a'a abinda ake kira hikimatu ai fahimtar addini ta kowane bangare ta kowane bangare a wasu suka ce abinda ake nufi da hikima tsoron Allah wanda aka hore masa tsoron Allah to an ba shi hikima babba wasu suka ce abinda ake nufi da hikimatu Qur'ani wanda aka hore masa Qur'ani ya san Qur'ani to an ba shi hikima saboda abinda ya zo a hadisi idan Allah yana nufin saukar da azaba ga wasu mutane sibiyanihim hikimata sai ya ji yadda suke koya wa 'ya'yansu qur'ani kaga a wannan hadisin aka yi amfani da lafazin hikimatu ana nufin qur'ani ashe a nan ma da aka yi amfani da lafazin hikimatu din to qur'anin ake nufi sai ya ɗauke azabar daga gare su sai ya ɗauke azabar da sababin haka ويشهد لما قاله المفسر حديث حديث da aka ruwaito ya shaida da abin da mai fassara mu ya faɗa da yace al'ilman nafi'a ake nufi da hikimatu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba daidai bane dan kaga Allah ya hore wa wani mutum wani alheri ka ce za ka ringa burin kai ma sai ka samu irin wannan in ba abu biyu ba abu biyu ne kawai in kaga Allah ya horewa wani ɗaya daga cikinsu to don kayi burin cewa ina ma kai ma ka samu wannan daidai ne ba laifi a cikin haka na farko mutum ne da Allah ya hore masa dukiya aka ba shi damar kashe dukiyar tasa akan hanyoyi na alheri an hore masa dukiyar kuma an hore masa ya kashe dukiyar akan hanyoyi na alheri to wannan dan kaga mai yin haka ka yi burin ina ma kai ma a ce kana da dukiyar ka ringa yi irin yadda yake yi wannan ba laifi amma kawai kaga mutum yana da dukiya yana abu da ya ga dama a cikin dukiyar kai burin ina kai ma ka samu dukiyar to wannan laifi ne wannan laifi ne za a rubuta ma kayi laifi na biyu mutumin da yake Allah ya hore masa hikima shi yana tafi da rayuwarsa akan wannan hikimar wato ilimin da Allah ya hore masa yana aiki da ilimin a rayuwarsa yana koyar da ita ga mutane yana koyar da wannan hikimar ga mutane almu'addin ilal amali a ilimin fa da zai sada ne shi zuwa tsayawa yin aiki aiwa amma shaka shaka lisani amma zara cika baki lam turisil qalba hashiyatan wanda bata gadarwa zuciya tsoron Allah ba an iya magana da farar farar ko ai magana a ja hankalin jama'a amma kuma in an koma ga duban aiki ba za a samu abin da yake shahidi ga haka ba to ba za ta san ma hikima wannan ba a kiranta hikima yu'azzabu al-insanu ala zalika bari ma mai wannan za a yi masa azaba akan haka bari ma wasu suka ce yo ai in ma an tashi azabar shi ake farewa kafin ma a yi wa mai bautar gunki azaba wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan wa yub'asu jahilan za a tashe shi jahili dan a hakika da mun ba malamin bane imamu shafi ya ce kalbahu hudan wasiratahu adalan wa ahlaqahu husna fa bashiru anna allah aulahu nikmatan yunakkal biha min qawli man abada alwasna idza lam yazid ilmu fata kalbahu hudan idan ilimin mutum bai ƙara wa zuciyar mutum shiriya ba wasiratahu bai ƙara wa yanda yake tafi da rayuwarsa ba adalan adalci ilimin nasa bai ƙara wa ɗabi'unsa kyau ba to ka faɗa masa cewa wannan ilimi faɗa ya ga an bashi hakika Allah ya bashi azaba ne wannan ilimin nasa azaba ce gare shi yuna kalbi da za a masa azaba da ita min kabali man abadan wasna tun kafin ma a yi azaba ga wanda ya bauta wa gunki kafin ma a yi azaba ga wanda ya bauta wa gunki nas'alullah salamata muna roƙon Allah ya kubutar da mu daga haka kuma wanda aka bashi hikima to faɗa dukiya wa bai wutar hikimata wanda duk Allah ya bashi hikima faɗa dukiya aka bashi ilimi ne amfani to hakika an ba shi hairan kasira alheri mai yawa ya masirihi ila sa'adatul abadiyyati dan makomarsa zai samu arziki mai madawwamiya zai azurta duniyarsa da lahira ma ya zakaru wato wata kiraro ma ya zakaru ba kowa ke gargaduwa ba an yi idgamin tara a cikin zane ta zakaru ne shi ne ce fi idgamin tara fil asli fil zani yadda izo ba wanda ake faɗa wa gargadi ya karba illa ulul albab sai ko ma abuta hankula asabul uquli ma abuta hankula ayil kamilatu wadda take cikakkiya as-salimatu min shawa'ibin nafs wadda yake ta kubuta daga cuɗanya da duk wani tafarki na tawaya wa ma anfaqatum wa ma أنفقتم من نفقة لو نذرتم من لبن فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصير duk wani abin da kuka ciyar na daga ya faɗa duk abin da kuka kashe na daga kuɗinku don taimakawa ga wasu addaitun duk abin da kuka bayar min zakatin daga zakka ciyarwa wadda take wajiba aw sadaqatin ko sadaka ciyarwa wadda ake so amma ba a ce lalle ba aw nazartun ko kuma duk wani abin da kuka bakanta min nazarin na daga bakance fawfaitun bihi kuka cika da wannan bakantar kamar cewa in Allah ya dawo da wani nawa lafiya to zan ɗauka za in bayar ga almajirai ko in wani ɗina wanda bai da lafiya Allah ya warkar da shi to zan ɗauka za in bayar ga almajirai to duk irin wannan in kun yi kuka ga natijar kuwa sai kuka cika da wannan bakantar ko kuma ma haka kawai bawa ya ce na bakanta a kaina dan Allah kullum sai na ba miskini uku abinci ko sai na ba miskini biyar abinci ko kullum na bakanta sai na yi istighfari ɗari ko sai na yi salati ga annabi ɗari duk dai wannan nazaru ne bakanta ce to da abinda dai bawa ya bakanta ko menene ya zama ya cika da bakantar da ya yi ya zo da abin yadda ya alkawari ga Allah zai yi fa inna Allah ya alamu to ku tabbata Allah yana sanar da wannan Allah yana sanar da haka fa idza zaikum alai zai muku sakayya akai kai kai wa kanka ba kanta cewa za ka yi wani aiki na alheri wani ya ziga ka cewa ya ma ba daidai ba ne ka ɗauka Allah baya sanar da abin da kai a'a tunda dai aiki ne na alheri ka ba kanci za ka yi to lalle ka cika abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa man nazara an yi Allah falidihu wanda duk ya bakanci zai aikata aiki na biyayya ga Allah to ya aikata wannan aikin to wa malin zalimina min sa wato kai zalikum alai zai muku sakayya akai a wanda suke azzalimai wanda suke zalunta kawunan su biman zakati ta fuska halin zakka awin nuzuri ko suke hada bakanta abin da suka bakanta ko awin nazari in an ce nuzuru wato jam'i ne a nazaru nazaru ko mufradi aw bi wardil ilfaqi ko wanda suke ajiye ciyarwar fi gaili mahallihi inda bai dace ba in an tashi ciyarwar sai dai a ringa kara wa mai karfi karfi wanda yake halin tsananin bukata a ture shi waje daya wannan ba a damu da shi ba to wanda ya kama shi ma ya shiga cikin masu zalunta kansu min ma'asillah ko masu ajiye ciyarwar a cikin abin da yake saban Allah to wannan kan ba su da mataimaka mani'ina lahum wanda za su iya kare su min azabihi daga azabar Allah su tabbata sun gamu da azabar Allah ba wani karfi da zai iya kare su daga azabar Allah nan in tubu
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير in tubu sadakati in kun bayyana tuzuru kuka bayyana sadakar da kuke ayin nawafila wanda suke fana nafila ba wanda yake na farilla ba wanda yake na farilla an fi son bayyanawa saboda mu saboda kubuta ma daga zargi kan wani ya ringa zargi cewa ai wani gashi mai shi ne amma baya zakka to in yi a gaban jama'a ya kubuta daga irin wannan zargin sai da inda yake wannan din ma ba zargin ba a tsoron zargin to shi ma dan an boye din abu ne mai kyau a sallah fani illahi to madalla ita wannan sadakar da kuka bayyana da ita ainihi masha'an idda'uha ai bayyana ta din da kuka yi abu ne mai kyau ba a ce kun yi laifi ba amma dai ba shi ne yafi ba akwai wanda yake yafi wa in tofuha idan ko kuka boye ta idan ko kuka boye ta tusiruha kuka boye ta ututu fukara a kuka ba da ita ga almajirai a ɓoye ba wa hairun lakum to wannan ya fi muku wannan sai zama shi ya fi gare ku min ibda'iha daga bayyana ta wa ita ya aganiya ko kuma ku tashi ku ɗauka ku bayar ga wanda suke masu shi ku dauki sadakar ko kyautar ku yi ga me shi to ba haka ake bukata ba a yi ga wanda bai da shi a irin wannan ne zo a hadisi wadda julun ta saddaka bi sadaqatin fa hafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu yana cikin wa'anda a ranar lahira suna cikin inuwa ta Allah mutumin da ya ba da sadaka ya ɓoye sadakar har ya zamo hannunsa na hagun bai san mai damansa ta bayar ba wato kinaya daga tsananta ɓoyewa yawan cewa ya ɓoye kwarai hatta ma ya kai a ce wani bangare na jikinsa ma bai san ya ɗauka ya bayar ba to amma sadakatul fari amma sadaka wadda take ta farilla zakka wadda take ita dole ne a bada ita fal afralu to abin da yafi isaruha a bayyana ta liqta dabihi amma inda ake so aka ce yafi kyau a ce ya bi ta a fili haisu mashhuran bil mal inda yake kowa ya san shi da dukiya cewa shi mai dukiya ne amma wanda Allah zai ta masa dukiya ya zama ba a sani ba to shi a sannan in zai zakar gwamma ya yi ta a ɓoye ma gwamma ya yi ta a ɓoyen ya fi daga bayyanawa wani ya sha ala nafsi ta salluɗa zalamati ala malihi kuma ya zama bejin tsoron in yi zakar a fili azzalimai za su kai wa wura ga dukiyar tasa ya zama akwai azzaliman masu mulki in sun ga yayi zakar a fili za su gane ai yana da dukiya su ce ba za su dora masa wasu abubuwa daban to wannan sai a boya in yayi zakar a boye wannan a sannan ba laifi liƙuta dadihi me yasa aka ce ita zakka a yi ta a fili ya fi don sauran masu kuɗi ma masu halin fidda zakar wanda ba sa son fitarwar in sun ga shi ya fitar to sai ya zama su ma haka din ya jawo su karaya su yadda dai cewa to gwamna su ma din da su fitar tun daga wane ma ya fitar eh wane ya fitar wane ya fitar ni ma ina da hali me zai hana in fitar wani yalla yutama dan ka a zo kuma ana tuntarsa da cewa ai ma wani baya zakka wani Allah ya hore masa abin zakka amma baya yi wa ita wahal fuqara ita sadaka zakka wadda take wajiba a ba da ita ga waɗanda suke almajirai muta'ayyin shi ne ya ayyana a tayinu aka ce ayyanar fa bin nisbatin aganiya dangane da mawadata ba na za a ɗan zakka a ba da ita ga mawadata a ce ta yi in aka ba da ita ga mawadata ba ta yi ba sai fa idan mawadatan suka zamo aikin kula da zakkar suke to wanda yake ya bar wadatar tasa ya bar kuɗinsa ya dawo aikin kula da zakkar wannan dan an bashi daga zakkar wato ba laifi bari ma kama a matsalar malikawa cewa suka ai mai aikin zakka mai aikin kula da zakka shi ne ma ake fara bashi daga zakka oho mu badda'u kuma suka ce idan ya zama almajiri ne sai ya karbi zakkar ta fuska biyu yadda mai mutu sare ke faɗa wa a hazal fakiru bi wasu faihi jabi wanda yake fakiri sai ya karbi zakka da sufa biyu ya karba da sufa cewa shi mai aikin zakka ne ya karba kuma da sufa cewa shi almajiri ne talaka ne to wa illa amma in ba da haka ba fal asnafun lati tudfa'u lahum dangogi nau'o'in mutanen da ake ba su zakka wadda take ta farilla samaniyatu su takwas ne maskuratu an ambace su su suratu bara'ata sura bara inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili wanda su malikawa da shafi'awa suka ce ba dole sai an haɗa duk nau'o'in takwas an ba su ba ba dole sai an ba ma nau'i uku ba amma dai an so ya zamo an ba akalla nau'i uku amma dan ya bayar da nau'i ɗaya ba laifi wala ya jibu ta'alimul aslafi saboda su malikawa suna da hanafiyawa suna ɗaukar cewa wannan lamun na ihtisasi ne wato zakar ta keɓanta da wa'annan ne amma ba ta mulki ba ce ba wai an ce ko su su suka mallaka ba balle a ce in ba a ba wani a cikin su ba to an hana shi abin da ya mallaka shafi'awa ko suka ce a ai akalla tunda an ce sai ya haɗa duk takwas ɗin zai zama wahala to amma akalla sai ya ba nau'i uku in bai ba nau'i uku ba to zakar ta ba ta ba saboda su suna ɗaukar wannan lamun لام الملك إنما الصدقات للفقراء فكتي لام لام الملك shi yasa duk sauran sun mallaka kenan mutum ko wanda ya mallaki abu kace baka bashi daga abin da ya mallaka ba ai ba ai daidai ba kenan sai zama ba ai daidai ba to wa nukaffir wata qira'ar bil ya'i wa yukaffir wato wa yukaffir bil ya'i wa bin nun wata qira'a kuma wa nukaffir majzuman alhali da jarma fa wa yukaffir ko wa nukaffir bil arfi ala mahalli fa huwa ya zamo an adabta ne bisa jumlar nan da take a mahallin jazma ita ce jumla ismiya wadda yake ta zo jawabin sharadi ta ce huwa hairun lakum wadda aka sa mata fa shi yasa a mahallin jazma take to shi da aka adabta mufradi akan ta sai jazma ta bayyana wa marfu'a akwai qira'a kuma da raf'a wa nukaffiru ankum wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum amma fa qira'a raf'a da nuni ne kawai ba ba wa yukaffiru ba wa yukaffiru ankum a'a shi wannan qira'o'i guda uku dai dukkanin su sab'iyye ne wa yukaffir wa nukaffir wa nukaffiru duk qira'o'i ne wanda suke sab'iyye ba in an yi raf'ar alal istilafi ya zama jumla ce mustalafa kenan ankum ya zama wawan wato ba na da fi bane kenan sannan ya zama na isti'lafi ne in ko bisa jazma ne to wawun na adafi ne ma kankare muku min sayyi'atikum daga zunubanku wato min din aka ce dan tabi'iri ce shi yasa fassara da cewa min ba'ar sayyi'atikum wani abu daga cikin zunubanku wato li'anna sadaqati domin sadaqoki la tukaffiru jami'a sayyi'ati ba baki ɗayan zunubai take ke iya kankarewa ba bihi lafi taubati sabanin tuba tuba fa tuka kiru jami'a tana kankare baki ɗayan zunubai tuba ita tana kankare dukkan zunubai amma sadaka tana kankare wani abu ne daga cikin zunubai wallahu bima ta'maluna hadiyan ubangiji masani ne da duk abin da kuke aikatawa alimin bi baɗinihi ya san abin da kuka ɓoye ka zahirihi kamar yadda yake ya san abin da yake a fili la ya fa alai shay'un minhu ba wani abu daga cikinsa da yake ya ɓuya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa bawa ana dai faɗa masa ya Allah yake so ya tafi da rayuwarsa in bawa ya tafi da rayuwar tasa akan haka zahirinsa da baɗininsa to Allah yana sani in ma yace shi zahirin da baɗinin gaba ɗaya ya juya wa umarnin Allah baya to Allah yana sane da shi in kuma yace a a zahiri zai nuna ya bi umarnin Allah amma a baɗininsa da wata daban to shi ma dai ta ya ɓoye wa mutane mutane ba za su san yana haka ba amma ba zai ɓoye wa Allah ba ba zai ɓoye wa Allah ba Allah yana sanar da duk abin da bawa yake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana aikata ayyuka kyawawa ya sanya zahirinmu da batininmu su zamo masu fuskanta ne gare shi a dukkan lamuranmu
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولما منع صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mina tasadduki a yi sadaka ya hana a yi sadaka alal mushriki na ga mushrikai ko shi kansa yake ba da sadaka ga mushrikai li yuslimu dan su musulunta wato da aka ce mushrikai ayil kuffari ai kafirai alfukara wanda suka talakawa yahudan augare halin kasance wasu yahudawa ko waninsu ya haka ne ko dan su musulunta ai li yurdan ru dan abukatar da su faruba ma tarattaba ala zalika islamu ta yi musuluncinsu ya ɗoru bisa haka ganin haka su dawo su musulunta to sai nazala sai aya ta sauka laisa alaika hudahu ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama shiryar da su ba a kanka bane abinda yake kanka ka isa musu da aike ka isa musu kuwa in sun yadda sun karɓa sun shirya shikenan in ma ba su yadda ba dai to kai ka fita ai nasi ai shiryar da mutane ila daholi zuwa shiga fil islami a musulunci ba a kanka yake ba Allah shi ne mai shiryarwa inna ma alaikal balagu abinda yake kanka ka isa musu da aike ai lam yukallibka ya muhammadu rabbuka ai ubangijinka bai kallafa ma ba bi halqil fihim da halittar shari'a a cikin su abinda Allah ya dora ma ka isa masa da shari'a isar da shari'ar ma ana kiransa shiryarwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kowace jama'a Allah ya ba su wanda zai dora su bisa tafarkin shari'a sai dai su ki yadda su bi shi muballigin ana nufin mai ko mai isarwa kowace al'umma akwai wanda ya isar musu da sakon Allah mai shiryarwa gare su bisa tafarkin gaskiya ya tabbata cewa ita lafazin huda ana sakinsa ana nufin shiryarwa anbiya wal ulama shi an kallafa wa annabawa yinsa an kallafa wa malamai ma an kallafa wa annabawa su shiryar da bayi ma'ana su nuna wa bayi ta farkin shirya menene daidai menene ba daidai ba haka nan kuma an ɗora wa malamai ma haka ana sakin huda kuma da nufin sada alheri ga zuciya yukan laffihe adun bisa wannan ma'anar shi shi'a huda ba wanda aka yi masa takalifi da shi Allah kaɗai shi ne hadi ta fuskar wannan ma'ana ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama ba kai ne kake shiryar wanda ka so shiryar da shi ba Allah shi ke shiryar da wanda ya so targa daga nan ne faɗin masanin Allah da ya ce wanda ya duba halitta bi ainihin hakikati da idanun hakika wanda ya sa ya duba ga halitta da idanun hakika to sai ya yanki hanzarinsu domin kowa ka gani a halitta yana aikata abin da Allah ya nufa ya aikata ne in ka ga mutum yana aikata aiki na addini na biyayya ga Allah to haka Allah ya nufa in ka ga ma yana aikata wani wannan to haka dai Allah ya nufa daga gare shi shi yasa kenan sai ka ga ashe kamar yana da hanzari wanda ya duba ko zuwa gare su da aini na shari'a sai ya ƙi su sai ya ƙi su saboda cewa wanda ba daidai ba ai ba daidai bane a shari'a yin abin da yake ba daidai ba a wajen Allah ai ba daidai bane a shari'a a wato kai yankan hanzarin nasu min nazari da duba ne li halqin lahir lala wal huda fi qulubin da cewa Allah ya halitti bata ko ya halitti shari'a a zukatansu kowa ka gani to yana kan abin da Allah ya dora shi ne ba wani wanda yake abu dole ga Allah wanda ya halitti batan wanda ya halitti shari'an kai da ma dukkan ayyuka jami'i ha baki ɗayanta shi ne Allah shi kaɗai Allah shi kaɗai shi ya halitta haka wanda ya duba ga wannan ba zai ga danganta aikin wani ba zuwa cewa mummuna ne domin aiki ne na Allah a haƙiƙa masadin Allah ya ce za ma ra'aita Allah fil kulli fa'ilan ra'aita jami'al ka'inati milaha wa in lam tara illa mazahira sun'ihi ujibta fasayyarta li hisana kibaha idza ma ra'aita Allah wakacin da ka duba Allah fa'ilan shike tafiyarwa fil kulli a komai wakacin da ka dubi cewa Allah shike tafi da komai to ra'aita jami'al kainati milaha sai kaga baki ɗayan halitta ba a kyawawa ne don ku tafiyarwa Allah ce ba wata halitta da take tsaye da kanta amma idan baka ga komai ba mazahira sun ihe sai kuma bayyana halittar Allah ya zama halitta kake duba baka duba mai halittar hujibta sai a tsare ka ka zamo mahajubi fasayyarta lisana kibaha sai ka mai da abin da yake kyakkyawa ya koma mummuna a wajenka wa makatan yakin su kuma da zai bin nazarin takalifin zahiri duba ne da takalifi na wanda yake a fili shi yasa fal abdu shi bawa majburu abun dorawa ne fi kalabi mutarin amma a cikin ma'aunin wanda yake abu da kansa kamar yana yin abu ne da zaɓin kansa amma a hakikan lamari dai kamar an dora shi ne domin ko kome yi ne na Allah wallahu halakakum wa ma ta'amaluna walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya nufi shiryar da shi hidayata ya nufi shiryar da shi ila duhuli fihi a zuwa shiga ga addini wama wato daga wannan aka gano cewa ashe kenan zakka wadda take wajiba ba a ba da ita ga kafiri ba kenan wannan mazauni ne na ijma'i dukkan malamai na musulunci sun gama akan cewa zakka wadda take wajiba to ba a ba da ita daga kafiri to zakka wadda take ko ba wajiba ba fa ashe ita a iya ba da ita ga wanda yake ba musulmi ba a iya ba da ita ga wanda yake kafiri kamar zakar fidda kai haka a iya bayarwa kenan to nan shine aka samu sabani malikawa dai da shafiyawa da wasu da yawa daga malamai ta ce ko da ita din ma ba a bayar ga wanda yake kafiri ba dole sai ga musulmi musulmi ana ba da ita ne ga wanda yake musulmi amma abu hanifa radiyallahu ta'ala nu ya ce a kamar zakar da kai ai ba laifi a ba da ita ga wanda yake kafiri zakka wadda take ta farilla ita ce ba a bayar ba ga wanda yake kafiri ya ce to ba gashi ba a qur'ani ana fada wa yudibuna dama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna bada suna ciyar da abincin su suna bada abinci tare ko da suna son abincin suna bada shi ga wanda yake miskini da wanda yake yatimi da wanda yake ribatacce abin kamawa an sani ko a sannan ba wanda yake an kama a ƙasar musulmi in ba kafiri ba